cikin sarki mai kowa mai komai wanda ta yi bawa yau a cikin wannan rana kuma a daidai wannan lokaci bayan wannan sallah na asubati zance gaba da gabatar da darussa kamar yadda muka saba mun fara karatu a cikin wannan littafi na muqaddimatul idiyya li jama'atul azhariya na abul hasan ali ibn muhammad ibn muhammad al-maliki al-misri al-shazili wanda a jiya mun ɗauko karatu muna yi lokaci muna halin su muka take fa yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ban manta ba yau muna sha uku ne ko sha biyu sha uku ga watan zulkaida hijiran ma'aikin wannan musulunci daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da ya zo daidai da biyar ne ko biyar ga watan bakwai haihuwa annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin muna roƙon allah madaukakin sarki ya mana muwafaka a jiya mun tashi daidai wani gaba ne da malam ya ce lallai ruwa wanda ya garwaya da wani abu mai sarki sunan ruwan ruwa mai sarki amma ba zai farkake ba a iya yin ayyuka na al'ada da shi na yau da kullum amma dai ba za a yi wani aiki da shi na ibada ba sannan ruwa shi kuma wanda ya garwaya da najasa shi wannan shi ake cewa ruwan najasa ba a yin wani aiki da shi na al'ada balle ma wani aiki na ibada idan ruwa ya garwaya da abin da yake akan magudaninsa kamar turza ko gishiri yanayin wurin ke haka ko farin kasa yanayin wurin ko da abin da ruwan ya haifa wurin kamar bado ko da tsawon daɗewan da ruwa ya yi a wurin wannan baya cutarwa ana iya yin ayyuka na al'ada ne da kullum da ruwan kuma a iya yin ayyuka na ibada malam ya ce idan najasa ya fada a cikin ruwa ruwan da a ɗan kaɗan kamar iya ruwan da mai alwala zai yi alwala da shi ko iya ruwan da mai wanka zai yi wanka da shi amma najasan ba ta canzar da ruwan ba lallai wannan ruwa ɗin ya halatta a yi sarki da shi sai dai ana kyamatan a yi sarkin idan za a iya samun wani sa haka ruwa wanda aka yi amfani da shi aka tara a wurin alwala da ruwa wanda aka yi amfani da shi aka tara a wurin wanka dukkan su ruwa ne masu tsarki sai dai an karhanta yin tsarki da shi shi ma idan za a iya samun waninsa haka ruwa wanda aka yi amfani da shi a wurin waninsa kamar wanda aka yi amfani da shi wurin sanyaya jiki da wanda aka yi amfani da shi wurin wankan juma'a nan akwai maganganu guda biyu wasu sun tafi akan karhancin haka wasu kuma sun ce a'a babu laifi a iya yi sai muka bi zuwa ga fasali da ke maganin cewa dukkan wani rayayyen abu mai sarki ne dan adam ne ko waninsa haka zufansa miyonsa majinansa hawayensa kwai da dai waninsu wanda ba mai dingi ba wanda aka rufa da zal mai digo shine wanda ya canza wanda an mai wari nono na ɗan adam a halin rayuwarsa mai tsarki ne nonon duk wani abin da aka halatta cin namansa kamar shanu tumaki rakumi dukkaninsu masu sarki ne hakanan bolinsu da fashinsu mutum ba sa kalaci da najasa nonon duk wani abin da aka haramta cinsa da nonon duk wani abin da aka haramta cinsa to yana biye ga naman abin duk abin da aka haramta cin sa to nonon sama da jasa ne kamar doki da alfadari da jaki duk abin da aka karhanta cin naman sa shi kuma kamar dabbobi masu dage to nonon sa suma masarufi ne haka mataccen abin da babu jini mai gudana a cikin sa kamar kuda ruruwa tsusa sufan masu sarki ne ina jin anan muka tsaya jiya sai kuma inda za mu tashi a yau insha Allah malam ya ce faslun yanzu wani fasali ne kuma wanda zai magana dangane da cewa maitatul adami ghairul anbiya najasa malam ya ce gawan dan adam in dai ba ba annabi bane to gawan najasa ne eh daga lokacin da mutum ya mutu in dai mai shi ba annabi bane malam ya ce daga daidai lokacin gawan najasa ne sunan wannan magana da malam ya yi malama ba su sake masa ba an yi ta nazari a ga ina ya dogara ya samu wannan hujja ba a samu ba domin dai akwai hadisi kuma ingantacce da manzo Allah yake cewa innal mu'min la yanzu mumini ba yadda za a ce masa yana najasa ya zama najasa a halin rayuwarsa ko a bayan ya mutu mumini bai najasa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam mushrikai ne ake cewa najasa innamal mushrikuna najasun haka musulmi ko mumini a halin rayuwarsa ba najasa bane ba ma dai gashi malam ya faɗa a nan littafi lura da malam shi ma dan adam ne ya iya yin daidai ya iya kusure a fahimtar sa yake gwada masa haka amma malum ma dai ba su sake masa ba don hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal mu'min la yanzu ba nan malam ya ce gawan dan adam in dai ba ba annabi bane to na jasa Allah ya gane ta yace wa kaza maitatun ma la nafsin sa'ila ma lahu nafsin sa'ila haka duk wani abin da matacce ne amma yana da jini mai gudana a halin rayuwarsa lokacin da yake rayu to shi ko najasa ne shine wa kaza maitatuhu ma lahu nafsin sa'ila haka duk wani mataccen abin da yana da jini mai gudana a jikinsa shi ma me yake so ya ce najasa ne ke duk wani abin da yana da jini a jika to idan abin ya mutu to daga lokacin da ya mutu ya zama najasa da farko yana magana ne akan dan adam kawai yanzu sai ya rufe maganin cewa wa kaza mai tasun a hau kaza mai tasun ma lahu nafsin sa'ila haka duk wani mataccen abin da yake da jini a jikinsa mai gudana shi ma najasa ne idan ya mutu ya fara ba da misali ya ce kalkamla kaman kyaya irin wanda ke zuwa wa mata a kai kyaya shi yana da jini a cikinsa idan aka kashe za a ga akwai jini alal mashhur akan zance mafi shahara kyaya malam ya ce najasa ne wal burbu da kudan cizo irin wanda ke hawan shanu da sauransu shi ma idan aka kashe shi ana iya ganin jini a ciki amma wannan maganganu guda biyu na cewa kyaya da kudin cizo na jasa ne an samu wannan magana ne inda ibnu fassar a wurin malam ibnu fassar shi ya tafi akan haka ma wasu maluma suna ganin jini in dai ba yawa gare shi ba irin jini na kyaya ko kuma jini na kudin cizo ba zai iya taba jikin mutum ko tufafinsa ba a ce ya zamo na jasa amma ibnu fassar shi yake tafiya akan cewa kyaya da kudan cizo najasa ne sai ci gaba da cewa wa mahubi na min alhayi duk abin da aka ciro daga rayayyen abu au mai yitin ko aka ciro daga mataccen abu min ma ta hulluhul hayat wanda rayuwa tana shiga a cikin abun to shi ma najasa duk abin da aka ciro ko aka ɗibo daga jikin rayayyen abu ko matacce wanda abin idan yana a cikin jiki rayuwa tana shiga a cikinsa to shi ma najasa ne misali kalfar ne kamar kaho dabbobi da ke da kaho kaho ma akwai rayuwa a cikinsa idan aka yanke wani abu na kahon shanu ko kuma na akuya ko na rago to daga lokacin da aka ciro shi daga jikin akuyan ko ragon ya zamo najasa wal azam haka kashi kashi shi ma yana da rayuwa duk lokacin da aka ciro wani kashi a cikin jikin ɗan adam ko dabba tana a halin rayuwarta aka cire kashin to daga lokacin da ya fito daga jikin ya zama najasa wa zufari haka ataifa duk lokacin da aka yanko ataifa daga jikin ɗan adam ko kuma jikin wani dabba to daga lokacin da ya rabu da jikin shi ma dai najasa ne wal jild haka fata idan aka dibi fata daga jikin wani rayayyen abu aka cire fatan aka raba shi da jiki ko duka ko wani bangare da shi ma dai najasa ne malam ya ce wala banal mai ta nonon duk wani mataccen abu wa muharramul akal da nonon duk wani abin da aka haramta cin namansa kalfinziri kamar jado ko alidin wal'atan da jaki wa baunin jallala da baunin jallala idan kana karatu a zaure idan aka zo wannan gaba da an ce baunin jallala za ka janci ma da fitarin kolo duk wannan aka ce kolo ana nufin hangulu ko to sai ka ji a angule yake ko yake fitari lafazin jallala yana nufin duk wata dabba da ke cin najasa an gane ku eh in aka ce jallala ana nufin duk wata dabba da ke cin najasa ko rago ne in kana cin kashi ko akuya ita ake cewa jallala ga yaran malam zai bayani gaba wa baulul jallala kufarin duk wani abin da ke cin najasa wa raji'uha da kashinta ita ma yana so ya ce najasa kenan ga bayanin yace wa hiya kullu hayawanin yusta'malun najasa abinda ake cewa jallala shine duk wani dabba da ke mu'amala da najasa yake cin najasa ko yake shan najasa to shi ma da fitsarinsa da kashinsa duk najasa ne wal bawl wal azra boli da tashi min al adami wanda ya fito daga dan adam ghayra fadlatil anbiya banda fal masu falala daga cikin annabawa wannan shi ma najasa a nan kuma bala yana so ya gwada muna da kashi da fitsari wanda dan adam yake yi najasa ne in ban da annabawa annabawa sashinsu da fitsarinsu ba najasa ba ne a nan malam mama ba su sake wa malam ba a wannan gaba din duk da akwai hatta malumma da yawa yana jin suna faɗin wannan cewa sashin annabi da fitsarinsa ba najasa ba ne bayani mafi inganci na jasa inda malam ya dogara shine akwai wata rana manzo Allah yana ɗaya daga cikin ɗakunan iyalinsa ya yi fitsari a cikin wani kasko ya aje ko da ta zo sai ta doka ta yi tsammanin ruwa ne sai ta sha manzo Allah ya zo ya tambaya cewa ina wani abu da aka aje na a kasko ta ce ai fashin yake cewa fitsari ne ina jin maimunan ban manta ba sai yake ce mata lallai tun da ta sha wannan fitsari to duk wani rashin lafiya da yake iya samun mutum a ciki to ta tsarkaka da gare shi ba za su taɓa samuwa ba saboda shan wannan fitsari na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani daga cikin sahabbai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a kaho irin wanda wanzamai suke yi bayan ya yi masa kaho din ya dai bijinin manzo Allah ya ce ya je ya zubar ya gina rami ya zubar duk lokacin da ya zo durkusa zai zuba jinin sai kafan ya dare sai ya bar wurin babu komai idan ya canza wuri sai kafan ya dare ya bar wurin ba komai kawai sai zuba jinin a bakin sa sai shanye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce da shi ya akai da jini yace ya ma'aikin Allah na shanye manzo Allah ya ce to kai ma ka tsira ka kukuta da duk wani ciwo da yake kama ciki ciwon ba zai kama ka wayannan hadisai guda biyu hadisai ne da akwai maganganu a kai maluma ba su sake a kan ingancin su ciki da asu ne malam ya dogara yake ganin fitari da kashi na annabawa ba na dafa ba al'amari na karatu kullum abin da mutum ya sani shi yake bayani duk lokacin da ya samu wani bayani kuma yana iya farawa muna dai akan da kashi da fitari na annabawa din ma duk dai na dafa ne idan mun samu wani bayani nan gaba wanda yake nuna ba najasa din bane kuma za mu faɗa insha Malam yace wa min muharramil akal yana daga cikin abin da aka haramta cin naman sa wato yana so yace fitsarin sa da kashi har yanzu najasa ne wa makaruhi da abin da aka karhanta cin naman sa wato abin da shari'a take kyaman a cin naman sa saboda wasu ɗabi'unsa da halayensa domin ba a su dan adam ya koyi irin ɗabi'un ko halaye fasabu kamar dabbobi masu gagi irin zaki damisa da sauransu wazzibu da kura dukkanin su tashinsu da fitsarinsu na jasa ne malam ya ce wal kaihu wa sabi kurji da maruru wa damul maso da jini wanda yake farararwa a kasa ta hanyar yanka dabba ko kuma min al'adam ne wanda ya fito daga cikin dan adam au gairi ko waninsa duk wannan najasa ne idan aka ce alkai shine furjin da ke da ruwa da kuma jini haɗe wuri guda shi ake cewa kai shi ko sade maruru wanda ruwa ne fari ciki fas to da furjin da adda ruwa da jini da furjin da adda ruwa kawai waddamul masfo da jini wanda aka kwararar a kasa min al'adami daga dan adam ne fito au gairi ko waninsa duka na dasa ne kun ga a wasu wurare na ga ana yin sa so wani yake ce min ana yi a zariya wani lokaci idan aka yanka dabba sai a tara jinin sai a bar shi ya daskare sai a je a dafa a rika ci kamar an fahad wannan ya nuna dai jini dai najasa ne da daga dan adam ya fito ko kuma da dabba duk najasa ne sannan ruwan kurji wanda yake haɗe da jini da ruwa kamar wanda yake ruwa zalla idan ya fashe ya fito mutum ya ba ta tufafin su ya zama najasa zai wanke wurin walkai amai almutazayyir wanda ya canza an halatta tsam daga halin abinci mutum ne ya ci shinkafa ko da ya amai sai ga babu wani alama na shinkafa a ciki ya narke har ya canza zuwa wani abu har ma yana wari wannan aman da aka yi a lokacin shi ma najasa ne wal musbiru haka duk wani abin da yake sa maye najasa ne alhamri kaman giya duk najasa ne jiya idan ya taba tufafin mutum to zai wanke na dafa ne wal maniyu ma la yace hatta maniyin shi ma na dafa ne shi maniyin wa huwa min ar-rajul wani ruwa ne da ke fitowa daga mutum namiji ma'un ruwa abu ya fari sahinun mai kauri bi musallasa wanda aka rubuta da ta mai digo uku ai galizin shine mai kauri ya tadaffafu wanda yana tunkuɗin juna sai furuji a yayin fitowansa ra'ihatuhu warin mani fa ra'ihatu sal'i kaman warin hulen dabino ne idan ka samu hulen dabino ka shaka sannan in ka shaka mani za ka ji kamcin su ko warin su iri guda ne a talhi din nan wanda aka rubuta bil aini da ainin tal'i aw al ha'i ya halatta a rubuta da ha'in a ce at-talhi da at-talhi da at-tal'i duk ma'anan su guda shine furen dabino al-muhmala sai ni marasa diga guda biyu wato ainihin aka sa masa digo kun ga ya koma zainin ke ha'un kuma aka sa masa digo ya koma ha'un ke kuma wa qaribun min ra'ihatil ajin mani yana kusa da warin gari idan mutum ya nika gari in ya diba gari ya shaka kuma ya shaka mani zai ji warin suna kusa da juna wa idza ya bisa idan mani kuma ya bushe kana ka ra'ihatil bayt in ka shaka zaka ji warin sa kaman warin danyen kwai ne in an fasa wa min al ita ma mace tana da ma'un ruwa asfar yalo rafikun marar sauri walwadi shi ko abin da ake cewa wadi bidal an rubuta shi ne da dal muhmala mara digo in ga aka samu dal digo ya koma sal wasiliya wurin ya'un kuma da aka ce wadi din wajihani ana karanta shi fuska biyu a tashdid akwai inda za a tsananta wa tahfif akwai inda za a sassauta tsanantawa shine a ce wadiyu sassautawa kuma shine a ce wajibi sai ya halatta a karanta a haka wa huwa ma'un shi ma ruwa ne abyadun fari sahin mai fauri ya faruji yana fitowa ne galiban mafi rinjayen lokaci afilal boli karshen boli idan mutum ya boli yana asfaltu wa nasar wani lokaci ya biyo wal maziyu haka maziyu shi ma najasa ne bi kasar zal da yawa zal kafara al mawjama mai digo ga sanan maziyu ma'un shi ma ruwa ne abu yadun fari rafikun marar kauri ya furji yana fitowa ne inda lazza a yayin jin daɗi wal in da kuma kiya abin da mikewan azzakari ai kiyamu zakar shine mikewan azzakari inda mula'abati a wurin wasa aw tasar ko kuma wurin tunani bi fatahi ta da yawa ta ul fata shine at-tasar ai at-tafakkur shine tunani wa rumadun najas wa dukhanuhu najas malam ya ce wa rumadun najasa toka na najasa ila ce kashi ne aka tara sai aka kone yanzu ga toka nan na kashi wa dufanuhu ko kuma hayaki na najasa ga yana an kunna masa wuta ga hayaki yana tashi malam ya ce da tokan da hayaki inda na najasa ne sunan shi shi ma najasin a nan ma akwai magana malam da kansa a lokacin da ya rubuta littafin can da ne muku bayani na farko inda ta salim Allah mazhabu Imam Malik ya yi bayanin cewa da tokan najasa da hayakinsa duka najasa ne amma lokacin da ya zo rubuta wannan littafin ya gano ba najasan ba ne har ya yi wannan bayani duk wanda ke da littafi irin na hudun nan bayan wannan akwati da aka sa karatun ya duba layin farko a kasa bayanan ya yi masa sharhi ya ce wa rumadun najasa wa dukhanihi najasun yace haza da ifun maganin cewa da ya faɗa can a baya tokan najasa da kuma hayaki na najasa cewa najasa ne to magana yana da rauni don haka hayakin najasa da cutar najasa ba najasa ba ne anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya muna muwafaka inda muka samu kurakurai ko kuma ce faranci ilimi Allah ya yafe mana kowane gaba yana da bukatan yi bayani da yara akwai yan uwa da suke rike da littattafai suna bi sa ni ke dan takaita bayanai din nan gaba wasu lokuta insha Allah za mu zo mu buɗe bayanan da kyau insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله